الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya da daidai da ashirin da tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu fadailin sahaba babu min fadaili abdullahi bin abbas mun yi darasi na ɗari biyu da arba'in daidai za mu tashi darasi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da goma shafi na ɗari hudu da sittin da tara a wata nuska a wannan littafi mai albarka na allu'ulu wal marjan fi mattafaq alaihi shaykhan na shehin malami muhammad suwad abdulbaki inda muke karantawa a wannan masallaci mai albarka na kuzai ka kudu da jaman radiyallahu anhu ba da yake kungilar ganda albasa muna roƙa Allah na ɗaukacin sarki ya agaza mana. Malai yake babun min fada'ili ko babun fada'ilu Abdullahi bin Abbas. Babu ne da zai bayani dangane da wani bangare na falala Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu ma. حديث الحديث عن ست مئة وعشرة حديث من لما تدعو إلى تريك للبومة عن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya kara musu yadda da kan da mahaifin annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da kala al-kala'a yake wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya shiga makewayi fa wada'tu lahu wudu'an sai na dau abun alwala na bishi da shi na ajiye masa a bakin koba kana sai shi man wada hada waye ajiye min wannan butar fa ukhbira sai aka ba annabi labari cewa ai wanda ya baki ajiya a wanda ya ajiye masa shi da Abdullahi da Abbas fa kana sai shi Allahumma faqihu fi to Allah ka fahimtar da shi a ji shi ne abin da malamai suke cewa kun ba a cewa Allah ma'allimhu fi din ba domin a ilimi daban fahimta daban za ga wani ya tara karatu amma baya ganewa to da haka fahimta wani abu ne mai zaman kansa shi da Muawiya bin Abi Sufyan hadisin sa na Bukhari da yake cewa da wasu daga cikin ahlus sunnah suka rawaito cewa annabi alayhi salatu wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi a ciki ba sai ya sanar da shi ba sai ya fahimtar da shi a ciki to shi ne annabi alayhi salatu wasallam ya yi Abdullahi da Abbas wannan addu'a cewa Allah ya ba shi fahimta da fahimta da kuma fiqhu a addini a wata ruwayar kuma ya kara da wa'allimu ta'awi sannan ka sanar da shi wato sanin fassara alqur'ani shi da yanzu a a cikin bai ba wanda ya kai shi tafsiri na ayoyin alqur'ani mai girma da akwai mawsu'atu ibn abbas wajen mujalladi biyar ne da shi da almajiransa sai aka yi maudu'a guda ɗaya aka tattare mujalladi na ɗaya da na biyu maganganun ibn abbas akan alqur'ani sannan sai kuma aka ji sauran ɗaliban su sai ibn jubair mujahid da ire-iren su duk aka kawo kowa da nasa mujalladi ɗaya in kana so ka ji me wane ya faɗa akan aya sai ka ɗau wannan mujalladin ka duba to Abdullahi Abbas har shi ne mujahid yake cewa shi ya koyi alqur'ani a ƙarƙashin ibn abbas ta uku tun daga fatiha zuwa nan in aka faro daga fatiha aka sauke sai kuma maimaitawa ki ikrima duk suna cikin wannan ɗaliban me za mu koya ƙarƙashin hadisi abinda za mu koya na ɗaya fadilatul fiqh wal ilmi bil ahkam shar'iyya falalar fiqh da ilimi dangane da hukunce hukuncin shari'a idan mutum baya gani ba shi da fahimta to addini ba ba zai yi daidai ba shi baya fahimta fiqh na biyu ita babu du'a liman amila khairan lil insan an so a rika yawa mutanen duk wanda ya yi wani abun alheri to ai mara addu'a duk lokacin da wani ya yi abun alheri to ana buƙatar a masa addu'a ta alheri na uku ijabatu du'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya amsa addu'ar annabi وقد كان ابن عباس في الفقه بالمحل الاعلى Dubab na da Abbas ya kasance wajen fahimta yana mataki na farko. Yana cikin fahimta da farko, mataki na farko. To kaga sai kawo idan kuka tuna yadda muka biya littafin Rizalwar da Aular Rasul. a rijal wani ta aula rasul an za ku ga mun yi tarjama duk kuwa aka yi suna to amma nan dama cewa ya kawo wani bangare tunanin ibnu abbas ya gama zama jiki a gurin kowa yawa ina tunanin da suke kenan ba ni ba ne a ce waye ibnu abbas mutum ya tsaya yana kan kwaro kwaro waye abu huraira wane ne wato abdullahi bin umar a ji baka sani ba shi ka kawai yake ba ka wai dai ya dan shafe shi kadan dai in ruwa yana ganin abun kunya ne a gurin musulmi a tambaye shi ibn Abbas ne shi da ya kawo ma hadisi ne kawai babu ne fadai da Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu babu da zai bayani akan wani bangare na falalar Abdullahi dan Umar a wannan ibn Abbas yana cikin abadila shi ma ibn umar da zamu biya wajen yana cikin abadila abadila su ne masu ƙananan shekaru masu suna abdullahi lokacin annabi abdullahi sun fi ɗari sun fi ɗari to amma dai wayannan su abadilan saboda ƙananan shekarunsu kuma da falalarsa a cikin sa shi ne dalili ƙananan shekarun su kaga abdullahi bin umar abdullahi bin abbas har annabi ya wajen duniya wajen shekara sha hudu sha biyar ba suna daga zuwa an gane ku yujib ba ku wannan shekarun ba Abdullahi bin Amr bin al-As wannan shi suka tawo da shi ne wanda muke cewa ba mahaifin da ya girme shi da shekara ta in suka tawo da baban da dauka za ka yi wa da kani ya ma kuma mahaifin da gare ni dan za ga hikimar da ya sa annabi ya ce in yara suka shekara bakwai a ladabin da za a mutu shi ne a wato a aure su da yin sallah a raba shi kudin tun daga bakwai in ka kai goma ba za sallah a sami su da dai akwai hikima da yawa to Abdullahi da Umar kuma shi ka ga ibn Umar dukkan su da yayyan su a gidan Annabi alaihi salatu wassalam dole shi Abdullahi da Abbas gaggon sa sai a gidan tunda ka ga maimunatu dan wace ko yaya gurin mahaifiyar ta lubabu sunan mahaifiyar ibnu abbas lubabu saboda haka ya da kan wace da maimunatu bin sulhai shi kuma abdullahi da umar hafsa shi da umar to dukkan kowanne shi shi ibnu umar ya yi zaman daki a gurin abdullahi ibn umar abdullahi a gurin hafsa shi kuma abdullahi da abbas mun karanta a hadisai a baya ya ga kai ziyara wani lokaci har annabi ya yi sallah da shi yau kuma har ya kwana gidan inda gidan mahaifiyarsa ne to shi ne za mu ji hadisi al rijmi'a wa ahadu ashar hadisi ne mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar sha ɗaya ana abdullahi bin umar kan abdullahi bin umar ya ce kana rajulu fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kasance a zamanin annabi alaihi salatu wasalam lokacin annabi na raye idan ra'a ru'ya in yi mafarki taftaha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ji ga annabi da ba mun bi wani hadisi a a wata munasabar cewa kullum annabi alaihi salatu wasalam a wannan littafin ne ba idan asuba ce zai jiyo ya ce akwai wanda ya mafarki in ka yi mafarki ka yi bayani annabi ya fassara ba har daga baya ba sai na abubakar ya koma yana fassara mafarki bayan annabi alaihi salatu wasallam ko kuma tun yana raye ya fassara wata ran da ya zo ba annabi labari ya ce a tsafta ba'dan ko yau wani bangaren ka faɗi daidai wani bangaren kuma akwai gyara su daidai duk wanda ya mafarki zai zo ga annabi wata mallai su je na rika buri ana raro ya ni ma Allah ya sa mai mafarkin kan kaga akwai wanda in ya kwanta ba ruwan su da yawwa mafarki kawai ba ruwan su da ba kusa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace in zo mu ba wa annabi alaihi salatu wasallam labari wanzu ko kuntu gulaman gaban yace a lokacin ina yaro matai kaga yace gulam domin da goma sha ɗaya sha biyu sha uku shekarun na ta kenan shaban dan bana bakwai matai wa kuntu alawa bil masjid yace a lokacin ina bacci a masallaci ala hadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi kira da amince Allah ya tabbata gare shi ka san ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi a nemi ilimi mutum ya riga zama a masallaci da wahala daga ɗan ka yana bin masallaci da wahala ya lalace da wahala ai kaga mutane bakwai da annabi ya kira za su karɓi inuwa al'arshi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid annabi da mutumin da zuciyarsa tana ji da wasannin mutum ka ga ya damu yanzu ya fara tasawa yana so ya ji ya zauna a masallaci ya jira sallah sannan har ya dan samu wani lokaci rabin awa ko awa ɗaya da yake gani ya kamata ya haddace wani abu wannan ɗalibtar ɗalibin gini da ana so ya zanto akwai wannan a tarihinsa ya rika zuwa masallaci wani lokacin ya ma kwana a masallaci kawai yana neman ya haddace wani abu duk wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa masu mahimmanci a ɗalibta to sai ce wa kuntu ala wajil masjidi ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bacci a masallaci zamanin annabi alaihi salatu wasallam fara'aitu bin nawmi yace sai na gani a bacci na ka anna malakai ne aka zani kamar mala'iku guda biyu sun danci sun rike sun kama ni ba za a ba bi irin sa sun kai ni wuta yace malaiku bi sun jan kwaji sun yi wuta da shi bai za hiya maduwiyatun fara'atul islam yace bai za hiya maduwiyatun ka dai iri yace kawai sai na hango wutar da aka yi tafi da ni za a tana a ciki yace na hango ta kewayayya an kewaye ta an yi wata irin sun bakin nan da ake wa rijiya an ɗaure bakin ta gaba ɗaya an kewaye kamar yadda ake wa rijiya yace wai da la haƙar nan sai na ga wutar tana da ƙaho guda biyu tana da ƙaho biyu bayan kewayen da kuma da ƙaho biyu wai da biya una su ne ce a ana haka ba sai na ga mutane a ciki ba kada arabtuhum yace kuma na ma san wasu waɗanda aka nuna mu a wutar yace duk wasu na san فجعلت اقول في مركز اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار Allah ka tsare mu ina neman tsari a gurin Allah daga wuta ina neman tsari gurin Allah daga wuta Allah yake fada kina malakun aka ana haka sai muka ci karo da wani mala'ikan daban in ji bin Umar fa kale li fi da ni lam tura dan ya ganje a tsoro sai karkar ka ji tsoro karka fungita shine lam tura a kaga kalmar da annabi ya gaya wa sahabbai lokacin da ya dawo kenan daga gano wani ƙara da aka ji a Madina da ya dawo ya ga mutane sun tawo lokacin abin ya laba yana cewa lam tura'u lam tura'u kar ku ji tsoro kar ku dawo to shi ma nan lam tura ai na ta kar ka ji tsoro na yace fa kasattuha ala hafsa ina koma gida sai na ce da labari na gaya wa yayata Hafsa بنت عمر فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ita kuma na hafsa ta ne mai labari ta gaya wa mijinta wannan kusan ɗabi'ar mata ce karka ce wa kun yi sirri da mata ka to za ta gaya mijinta in ka gama ta gaya ma ba to zai hana ta yin gurta amma dai lafiya lau ake ai duk kusancin ka da ita bai kai da mijinta ba sai ta gaya ma saboda haka in ka san munafurci ne na rashin mutunci kan ba su gaya maka yawa amma idan abu ne da ake neman shawara dan ta ga ya mutum da shi ma karfafa ta ne a matsayin da ne karfuwarka wannan dabi'ar ba dai kar ka dauka ba za ta ga ya mutum da sai ta ga ai kai dan uwan da ne kai hadan shi ka mutu yana shi kuma wannan ya dame ku gaba daya shi ya san da wannan nan gaba daya a cikin eh saboda haka wannan shi ne za ta ga ba wannan dabi'ar mu kuma dama daga abin da ya gabata ka gina iyalin da ke iya gane cewa kan su ma dungu kana rika ma dungu duk abin da ya zo a gaya ma gaskiya to sai ka samu ilimi ina sakewa duk abin da ya faru a gidanka ta san cewa da wahala a karya ma doka domin kai ka san da wa kake zaune shi kenan idan mutum yana da wannan fahimtar ba zai yi a ita rigima a kan wai binciken waya yau ma ka ka bincika ma waya kai ba ka bincika ba wannan rigima domin kowa ya zo kowa wani lokacin in kuna da kyakkyawan fahimta da iyalin ka ana lafta ba wannan ba ta shi kowa za ta ji kowa waya wannan gashi kai ka daga ko wancan daga ta jin nan muryar wani sai ta gaya ko kuma ta ce an faɗa ne da wani layi duk mata suna faɗa yawwa ita hau bai da kar ka sake zangi ya shiga tsakanin ka da iyalin kaka kana yin wannan to an fara da aure gindigi wallahi ya kuka bace ba in ne zargi ya faɗo to an kusa karya amma yanzu to ana da kyakkyawar fahimta mai kyau to shi ke yanzu ne yake cewa fakasata hafsatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan hafsa ta dai bai labari ta gaya wa annabi fakala ta yace ne ba rajuli abdullah ma da la da mutum irin abdullahi inda annabi alaihi salatu wasallam aw law kana yusalli min al-layl sai dai ina ba ina ba yana sallar dare abin nufi ai abdullahi dan umar mutumin kirki ne matsalar da ɗaya kawai baya sallar dare shi kai ne aibu duk da cewa sallar dare a gurin wanda ba annabi ba ba wajibi ba ce amma a gurin mutumin kirki kuma ya kamata domin domin kamar da hasan rubuta yake cewa ita sallar dare da abu salihi dabi'a ce ta mutanen kwarai idan mutum yana sallar dare duk irin damuwar da yake cikin Allah ya da Allah ne rika yayi ba za zai rika samun nutsuwar zuciya kuma da safe zai tashi wato ba ya duk hukunci ba ya jiya wasu kowa musamman ya yi sallar dare ya wato ya zo kuma yi sallar asuba da zai tashi kuma daga bacci nan ya asuba tashi daga bacci za ka ya tashi nan shi an wa bacci ba ya duk hukunci to tana ɗaya daga jawuban ba ta abin da aka ce idan mutum yana so zama mutum kirki na farko ya tsarawa da mutanen kirki abokan kan su zama mutane bi yadda za a abokin da ya zama mutumin kan ka zama a cikin domin man jalar da janata na biyu karatun alkur'ani mutum ya rika karanta alkur'ani musamman karatun alkur'ani ke da gura ba iya kawai zuba hujjan ba kana yi wani lokacin kana cikin birawa ma kai shiru to wannan ayar da aka ce kaza wanda take so ta ce shi ne tadabbur in ba baka gane ba wanda ka fahimci ka gamsu da shi ka kira shi ka ce wai aya kaza me take nufi tadabburi ke ne aya kaza take nufi to za ka ga sannan na uku shine sallar da shi ne abin da nake gaya wa iyaye mata na ce duk wanda take da matsala kina da matsala amma kika kwanta sai da safe to ƙarya ne kawai da matsala domin duk wanda yake da matsala kamata ya tafi inda ukun da ya fi uku da rabi kafin hudu ka tashi ka bada wa Allah magiya ya to lallai wannan na jire amma wanda ya kwanta sai da safe kawai har da yawan bacci wallahi ka ya kake ba ka da matsala an je tana da matsala wannan baccin gaba ta yi kama kwanta da wurin baccin ka da yawa kake yi karfe goma ka kwanta kuma in ma kana da nauyin bacci ka sha ruwa da yawa eh da dole ka tashi bukari shi ne kawai in ka tashi fitsarin nan kawai bacci ya yi kuma Allah ya taimake ka wanda aikin ka ba aiki yake ba can sai an fita ka dole ne duk baccin ka ya warware ka san wani wai yana ce min in baya so ba baccin ya take ki tun da wannan aikin da cikin aiki yake sai kin buɗe idan gaba saboda haka haka ne za ta baya ji fitsarin zai dawo ya kwanta yanzu ai ka ji matsalar kenan don Allah ya taimaki mutum ban ake jera can waje inda sai ya yi ta buɗe buɗe kaga dole bacci ya tafi kana zuwa nan bayan ka yi mawadi ka kama ruwa ka ɗebi ruwa ka zuba a fuskar ka daga nan sai alwala shikenan ka dawo kai kai wa Allah magiya shi kuma Allah yana jin nauyin magiya a wannan lokaci kwarai kuwa kai wa Allah magiya a irin wannan lokacin Allah ya kyale ka baya haka amma abu ne mai wahala to annabawa ne Allah ya dora musu dole ya ayyuhal muzammi qumi layla illa qalila ya kai ne lulluba kaji ka raye dare in ba dan lokaci dan gani ba nisbahu kai rabin dare kana sallah aw minhu qalila ko ka rage wani kadan ma daga daren yanzu to ka dauki tuwo ba tiri na dare gaba ɗaya kai sallah aujin alai ko ka kara ma kai wa ratilil qur'an sannan ka tayi yin sallar da kai tartibi ana so ka bi alqur'ani ka annaka tufassiru kamar kana fassara shi daga nan da annabi alaihi salatu wasallam ya ga yawa wannan ya ga yawa abdullahi da umar wannan yake mutumin kirki ne matsalar sa daya kaga ana cewa ka fadil mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibu ya yi ka abun alfahari a iya lissafa laifinka duk wanda za a iya tsaye da jiya ce to bai matsalarsa ko ko yarinya ce ko mace ce ta kama karan mijinta ce me matsalolinta shekara ku nawa kuna zaune ta ce shekara goma to me matsalarsa ta ce abba ai matsalarsa kaza ya ce na ji daya sannan kuma yana kaza biyu sannan kuma kaza uku aka tsaya a ukun da ana ta tuno na hudu babu a shekara goma to aje to littafin mu alherin sa shi kuma yan yatsun da ba za su dauka ba saboda haka gaba daya ba za su dauka ba to saboda haka to sai ka gaya mata ka ce to kin ga shi kansa Allah madaukakin sarki to ya fa amma man saqulat mawazin fa huwa fi 'indati radiya wa amma man kaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya a kiyama ban aka je ba zuwa za a yi ta alim alim ba sai ka tafi da ni da an duba an ga kai ranka sun fi yawa za a ce to wuce sai a dauka kai daga wayansa kace Allah ma masaukakin sarki zai wa mutum hakiki ne za a uwarsa a matsayin kenan yar adam da ba za ki yi wa dan uwan ki abuwa kan wasu ƙananan abubuwa ba in kuma yin wannan kike kallo a matsayin laifi to za ki auri mazaje da yawa dan ba wani namiji da zai auro bai da nasa matsala babu kin ma kuma babu wata da za a auro domin namiji da mace ba ƙwarya bace da za ka kofata ka gane kwarin ta sai an zauna yawwa saboda haka dole a yi hakuri a fahimci juna fahimtar juna wannan lambacin da ake magana ka san lambacin abokin zamanka ai ya fi komai daɗi ya fi komai daɗi to shine annabi yace fa kana ba'du mai ruwa ya ce baka da ba'adu la ya zamu min al-layli illa qalilan da ga ranar Abdullahi da Umar har ya bar duniya bai ƙara sakin sallar jaraba shine la ya zamu min al-layli ba ya bacci da kare illa qalilan sai lokaci da kullum har Allah ya karɓi rayuwarsa kuma sai ne ku bai mutu an yi wannan abun bai yana da ƙananan shekaru bai wuce kana sha biyar ba aka yi mai wannan kalubalen tun daga nan kuma sai da ya tsufa ya mutu yana sallar dare dama kuma annabi ya ce habbul amani ila allahi adwamuhu wa adwamuha wa in kalla mafi soyuwar aiki gurin Allah shi ne wanda aka dawo ma ana yi duk kankanta duk kankanta ka dauki aiki alheri ka fara ka so aiki ka dole ba a so ka yi ka zo ka kasa ma yuqadu min alhadith me za mu koya game da hadisi na daya fadilatu zahira ya abdullahi bin umar falala ta kara ta abdullahi bin umar ga ta asiri na biyu ta dillu ru'ya salihah ala khairi ra'iha galiban mafarkin kirki yana nuna alkhairi da nagartar wanda ya mafarkin eh kuma annabi ya faɗa cewa karshen zamani yanzu mafarkin mutanen kirki gaskiya ne domin wani yanki ne daga yanki guda arba'in da shida na annabta a ruɗiyar saliha ba mafarkin alheri ga mutanen kirki shi ma ba da suka ce sai dai mutumin kirki in ba mutumin kirki ya bane yin shi ba a aiki ba ne na uku mashru'iyyatin niyaba fi qasdi ru'ya ya halatta ka sa wani ya tambayo ba mafarkin ka kai domin ka ga shi Abdullahi Umar ba shi ne ya yi tambayar ba waye ya yasa to ya halatta ka sa wani ka ga ya wani ne gaskiya ban gane mafarkin nan naka ba amma zan tambaya ya halatta na hudu fadlul qiyamin dai wala na tsaye wa dare dai wata nan babu in mutum ya gaga daga karfe 12 duk inda 12 take ya dai da rabi ma 12 saura inda ka yi bacci karfe 10 ka miki in kai sallah 12 sai kiyamun dai amma mu san 12 ma ba wai da komai ba ne lokaci ne da ai ba lokaci lokacin da waya ne ba lokacin abin nan ba bai ita komai ba kuma su a gurin magabata lokacin sallah ne wallahi lokacin sallah ne amma musa kowa yana kaiwa dare kawai lokacin da ya fi tsada ne shine daga karfe uku nan zuwa alfijir amma nan ma in kai sallah kai shi yawon dai idan kai bacci ka tashi kai ta hajji ka kwanta yanzu bayan in ga karfe tara ka tashi sha ɗaya da rabi zuwa sha biyu kai sallah ka kuma koma kada cikin azakiri na Allah ka jira babban jira kada ciki amma ba shi dan ba zai bari ai ba ya ni da gaske Allah ya dace da wannan kun ji ma Allah da Umar saboda ana tunanin kan musulmi ya san waye Ibn Umar sai ba ka hadisi dai shi ba ya san kawai ka san babu min fadail Anas bin Malik babu da zai bayani dan gani da falalar Anas bin Malik da dan tabo yake wallahi ba a yi ba cewa yau ba wani adam tsamma bai taɓa existin ba wani kira sa Allah ya zai shi da ya kaji lokaci a dade ya ce man yuri lillahu bihi khairan yufaqihu fi din ai kada bin malik yana cikin wato ma'lumun min din bi darura bare kuwa wanda ba sai kai karatu ba ma za ka san akwai hada tsammani a cikin almajiran annabi kwarai kuwa irin su abu huraira suna cikin waɗanda ko ba kai karatu ba kawai ka san cewa abu huraira ne sahabin annabi ana tsammanin sahabin annabi ne ko ba karanta ba to shi ne yi faɗa wani abu daga ciki hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari shida da sha da sha biyu ana nas bin malik an ummi sulaimi ana tsammanin yace daga mahaifiyarsa ummu sulaimi bintu bilhan al-ansariya mutuniyar madina tana cikin wanda suka musulunta a farko farkon musulunci lokacin da za a yi yakin hunayi da aka zo ta ga yadda ake kaiwa a kai goro a kai mai sai ta ɗauko wani makami ta riƙe a hannu ta ce duk wanda ya tun karo ta koyi gurin annabi wallahi ko ita ko shi kaga dai ba a taɓa mata da yara a gurin yaki sai in kin ɗau makami to ta ce ta gwammace ta riƙe makami da aiwa annabi wani abu eh haka tace inda na min ni ahadun min al-mushriki bakartu badanan tace in wani daga cikin mushrikai ya sake yin karo tace wallahi jira fasa mace tana cikin ma da ake cewa min uqala in nisa masu kaifin hankali in musulai eh mace ce ne wato nagartar gaske sannan tana cikin wanda annabi ya bada labari ya ganta a aljanna lokacin da aka yi isra'i wannan shi kadai ya yi ne tafi da rai sai ta ce ummu sulaimi qalat ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah anas khadimuk ka zo da anas yana dan shekara goma ta ce ga anas nan wannan ya wa hidima na kawo shi ne shi ne wanda zai cewa mata masu wayo kenan da dabara kaga ta kai shi dan ya samu falala ko yawwa ud'u Allah lahu kai masa addu'a ka roƙa masa Allah kala sai annabi ya ce Allahumma aftir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'aita dan sai ya kare ya Allah ka yawaita dukiyar wannan yara tun bai yana kankanin sa wa waladahu da kuma ƴaƴan da zai haifa kaga duk yanzu albishir ake mata cewa zai yi kuɗi sannan zai girma ba mutuwa ce ba zai girma idan kuma ya girma din ma har zai haihu wa barik lahu fi ma hadaita wa sannan abin da zaka bashi Allah kai ba albarka shi da bai ba duniya ba je ne ga ƴaƴa da jikoki ɗari da ashirin da wani Allah ya bashi tsawon rayuwa kuma ya haihu da yawa sannan kuma ya zama a caji ne kuɗi ne kwarai da gaske duka addu'o'in zai da aka gaba me za mu koya gargajin hadisi ma yi kazu min alhadis fadl an anas bin malik qala la anas bin malik sannan na biyu alamu min alamin nubuwa fi ijabati da'wati sallallahu alaihi wasallam kun gani wata alama ce daga alamomin annabta wajen amsa addu'o'in annabi alaihi salatu wasallam amsa addu'ar annabi alaihi salatu tunda kaga ai wato wannan abubuwan ka san abun mamaki duk aka yi ta abai aka yi ta je aka yi ta biyu ta biyu har aka zo kan mu sai ba ba a samu masu ƙaryata cewa ba a nan malik ba sai da aka yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu kawai wani ya zo ya ce ba a bai ma taɓa existin ba su wayanta duk duk yadda akwai ki na uku addu'a bil barakati liman talaba du'a ko wanda ya ce kai mara addu'a to sai kai mara addu'a ta alkai to Allah ya samu albarka cikin abubuwan da yake nema hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da sha uku ana nasu da malikin kala a saura ilayyar nabiyu sallallahu alaihi wa sallam sirra ana san malik yace annabi alaihi salatu wasalam yanzu kawai sai ana san malik ya zauna cikin ƙarya irin wannan yace annabi alaihi salatu wasalam ya yi sirri da ni ya yi sirri da ni sai wani irin sirri fa ma akhbartu bihi ahadan ba'dahu yace ba wanda na gaya wa bayan annabi alaihi salatu wasalam tunda ya gaya min wa laqad sa'alatni ummu sulaim wata rana ummu sulaim ta aike shi sai ya miji kiri bai dawo ba sai ya dawo sai ta ce me yasa tun an aka ce irin aikin nan da ake wa yara tun an zan aike ka sai ce annabi ne aike ta ce me aike ka sai ce sirri ƙananan shekarun sa ba lokacin da annabi ya duniya shekara a ashirin amma ya ce ta ce to me aike ka sai ya ce sai ne wani yace ba ma barzu ha bihi bihi yace ta kan bihi ne bi annabi yace ban kuma ba ta labari ya hayya لذلك يا كرر حديث من قبض لأنس بن مالك رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثار له wanda annabi ya sirri da shi ba yana da matsayi babba na biyu hibdu sirri min al amana koyi sirri yana cikin amana yana babu min fadail abdullahi bin salam babu da zai bayani akan falala abdullahi bin salam ta gaskina shine a adabin rubunan da muka biya za ku ga ana da cewa wani ibn salam tunda ba wata ne to shi ne aka ce duk inda ya zo ba abdullahi ibn salam ba ne duk sauran in ya zo sai ka yi tashbihi ala allah ibn salam duk wanda ba shi ba amma shi abdullahi ibn salam wannan shi ne kawai ya ta haka yau shi ne wanda yake cewa in ba ku manta ba lokacin da aka ce annabi ya zo madina lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo madina shi yake wani ya je kallo yace yana zuwa yace kalmar da ya fara yi ta bayan shiga kunnensa daga bakin annabi yana gurin mutane yace ya ayyuhan nas afshu salama وسل الأرحام وسلوا بالناس بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام yace wannan kalmar mun biyo fara haddacewa bakin annabi alaihi ya ku mutane ku rika yada sallama sannan ku rika kita da zumunci ku rika sallar da ni haka annabi ku rika sallar da ni wasannin billahi billahi wannan duniya kurka sallah mutane suna bacci domin ta sallar dare munafiki baya in kana so ka gane munafiki ne in kaga baka sallar dare shi ne alama amma idan kana sallar dare kai ba munafiki ne domin munafiki baya sallar dare shi munafiki yura'una nasa ne wala yaskuruna la ba dai wani ya gaya ma kai munafiki bane ko ba munafiki kai za ka gane da kanka akwai yaki ko? haka yanzu tare duk kwaɗai ta wanda muke wata dami kuwa amma yanzu kun ji kowa ya cewa munafuki dole dole hankali ya tashi ba wanda yake so ya zama munafuki na ba ruwan kai mala'iku na da yamma da barkai in kai kuma mala'iku su ne ma addu'a suna kara ma daraja saboda haka tun da annabi ya ce ayi abdu salama haka za mu fata wajen ba amsa ibn umar ji har ka zo yake zuwa ita sallama ko ku amsa ko kar ku amsa ruwan ku shi ne yayi ai ka fita komanda kana yin sallamar nan kai ka fita ga Allah ya kamar da ne wani eh barka da zuwa wani da yake assalamu alaikum ko masallaci ya zo ce barka barka da yamma yake assalamu alaikum da wa alaikum salam barka da yamma yake to barka da yamma eh haka za barka da yamma Allah ya yi maka. Sau da haka wannan kalmar ya fara ji Abdullahi ibn Salam lokacin da bai da Anas dan Malik ya ruwaya yace lokacin da ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam yana zuwa sai yace akadu annaka rasulullah lallai na ce da kai manzo ne na Allah kuma wa annaka jita bi haqqi ka zo da gaskiya na tabbatar da wa kada alimat yahudu ani sayyidu wa ibn sayyidu su kan yahuda sun san ni shugaban su ne dan shugaban su domin shi alaran ba ne na daura ya haddace a daura a kansa ne da kai ke biya ta kuma mufassirin ta ya danta sosai suna girmama shi kwarai da gaske sun san malami ne dan malami sai ce sai ce annabi alaihi salatu wasalam sun san waye ne a cikin su abin da nake so ka kirawo yahudawa kai musu tambaya a kai na ka koyi ka tambaye su yi waye bayan ya musulunci ya yi ba ya shiga a nawa alaihi salatu wasalam yace kar ku ga musulunci musulunta kawai a tambaye su waye ni su bada mai profile dina annabi yace aje a kira mai yahuda makota sai ba ka tuka amsa gayyata suka zo bayan sun shigo gura annabi alaihi salatu wasalam sai annabi yace ga duk da bai a zaune ya ma kana yahudu ya ku taron Yahudawa. Eh Yahuda ne suna nan a Yahudawa da suke suna nan a kun ga abin da suke wa Filistin ne yin wata da su to tsaba zalin. Yanzu abin da ake wa Filistin kenan an hana ka yin abin Allah da hakuri yake wallahi. Da annabi yake da su wai lakum ittaqul la kai janku ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki. na rantsi da wanda raina wanda raina yake hannunsa kun san cewa ni manzo ne da Allah kun kun sani kun sani kawai dai wato ba kwa tabbin gaskiya ne ina yi ba ku shawara asali mu ku musulunta kwa zama mutane ke ku ji annabi yake da su sai suka ce wato sai suka ce wa annabi alaihi salatu wasalam ma da alamu duk wannan zancen da kake mu bai dame mu saboda saurin kai irin nan mu ba ai bakon wannan ka kira mu sun fara korafi suna faɗa ta uku su ji annabi ya ce to a bar wannan magana fa ayyu rajulin minkum abdullahi bin salam a cikin ku me ya matsayin abdullahi bin ibn salam me ya matsayin sa sai ce a za ka sayyidina wa ibn sayyidina a a a a wannan ai jagoran mu ne shugaban mu ne ɗan shugaban mu wa alamna wa ibnu alamina mafi ilimin mu dan mafi ilimin mu eh ya nan ne ce to ku bani labari da za a ce muku ya musulunta yaya sai ka ce haka lillah Allah ya sauke ai Allah ba zai musulunta ba me zai da musulunci ai ya muka fi musulunta aka ce haka lillah ya muka fi musulunta ai ba yadda za a yi musulunta sai kuma cewa ko dai ba da labari aka ce muku ya musulunta suka ce Allah ya kawai haka lillah ai wallahi ba zai musulunta ba sai annabi ya ce ya bune islam ukhruj alayhi dama ya lade a wani guri yana jin su sai ce ya kai dan musulunci yanzu annabi ba Abdullahi bin Salam ya ce masa ba dan musulunci yace fito ka bayyana a gare su sai Abdullahi bin Salam kawai ya fito yana fitowa da kansa ya ce ya ma'akar da yahu ya ku tare ni hudawa ittaqu la fa wallahi alladhi la ilaha illa hu innakum la ta'lamuna annahu rasulullah na rantsi da wanda ba wanda wato ya danganta abauta wa jeji kuma kun san cewa shi manzon Allah ne kun sani saboda haka ina ji da muku cewa ni na mutum ku daina ba ta wa kanku lokaci kawai sai suka biyo su ce makayyaci dan makayyaci ai ba sai samun makayyaci a cikin mai yanar sarawa gaba ɗayan ga wuce wannan magana ba abin da ya sani jahili ka za ka za ka za shi dai gaya musu abin da zai gaya musu kawai suka ce da shi ka zabta ka yi ƙarya insha Allah ya saukar da aya kamar yadda za mu ji قل أرأيت إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكان فيه نعم تزيد عن سعد بن أبي وقاص قال سعد أبي وقاص الله قال متى إذا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمضي على الأرض إنه من أهل الجنة ban taɓa ji annabi yana kiran wani ɗan aljanna cewa bai taɓa ji ba shi a iya sanin yau saboda haka ya ga wani yana taka da doron ƙasa annabi yana cewa ɗan aljanna yake wato abdullahi abdullahi bin salam yace sai abdullahi bin salam banda abin nuna abi wa kan shi ma an kira shi ɗan aljanna yana taka doron ƙasa to wani kila a lokacin wa ma ke illa illa bima alimna ne yawwa wa ma kunna ne ne hadisi hali yake wa bihi nazalat hadhihi al-aya domin akan ta wannan aya ta sauka kul ara aiki ko ku ba ni labari ke ne ku ba ni labari in ka ne ne in billahi in wannan littafin daga wajen wato daga Allah yake wa kafartum bihi ko kuka kafirce masa wannan sauran mutanen da suka buke wa shahida shahidun min bani isra'ila aka samu wani mai ba da gida daga bani isra'ila ya zuba da gida kun gane da sa'a kamar yadda aka kirawo Abdullahi bin Salam ka ce zo gaba da shi da alami ne akan kwatan kwatin attawar da kuka yi dare ta ba amana yayi imani wa takbarun kuka yi ko wato girman kai domin girman kai shine wadal da haƙi wa zamtul nas inna la la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah baya jire da wadanda suke azzalimai to kun ji sanadin saukar aya cikin suratul ahzab aya ta goma shine wanda yi da jahilu min bani Isra'ila aka damu wani mai bada shaida shine wa Abdullahi bin Salam ko biya aya kake zuwa ke kawai ka tuno da Abdullahi bin Salam eh to shi ne za ga tarihi abubuwa da yawa na tafsiri na'am yace man qabatun wa fadilatun jarira li abdullah bin salam mun ji falala babba da abdullah dan salam sannan kisatu islam abdullah bin salam mun ji kisa abdullah dan salam li nuzul al-ayat al-karima saboda ne wato saukar aya mai girma a kanka na uku jawabu ka an bin abi wa kasun jima kankan da kai na ta bin abi wa kasun domin ya fiji malala kuma ya san shi ma dan aljanna ne amma dai ba ji girman haka ake kaza kaza ka ji a wane ne kan aike ku to wannan Allah yana kuma da ka amma ana yi kana jin to ai da ma ba ga in ba mu ba zai iya ai ban ya ba ai da ba zuwa mu ji zo mu kai mu ga yadda to daga nan wallahi Allah gwada ke kullum su ake karɓar ɗanɗan da kan sai ka za ka ce a almaji amin ya Allah hadisi na dubu ɗin ɗari shida da sha biyar an Abdullahi bin Salam an kai su bin Ubadi an Abdullahi bin Salam game da muka faɗa yanzu shi yake argunya da Abu Yusuf mun faɗi yanzu yana cikin zuriyar Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kuma yana cikin waɗanda suke yarjejeniya da kabilar Khazraj daga banu kainuka wasu ce sunansa husainu bisad annabi ya canza mai suna ya mai da shi abdullahi yawwa ya dai rasu ne zamanin muawiya shekara ta arba'in da uku bayan hijira shi kuma kaisu bin abad din shi ne alkaiti abdaba aini an ce ya zauna a basra kan iraki kenan sannan ya dawo madina lokacin halifancin sayyidina umar an yi ruwaya da yawa daga gare shi ya yi ruwaya daga Abu Zarri Jibari ya yi daga Abdullahi bin Salam da wasu su daga cikin sahabbai Ibn Hajar yana cewa muqaddara ne shi kai waye muqaddara ne wanda yayi zamani da Annabi amma bai ga Annabi ba shine muqaddara ne zamanin Annabi aka haife shi amma bai ga Annabi yana cikin muqaddaramun da ku ga ana awutu a littafi a ce ha wannan sune al-muqaddaramun mun ja ba da musamman a adabul mufrad da muka yi shekarun baya yana cikin manyan bayan Allah kware da gaske to shine yake cewa kala kuntu jalisa fi masjidil madina wata da ina zaune a masallacin madina har yanzu wannan al'ada ba ta mutane ana yi har yanzu zama a masallacin madina har yanzu ana kada kana rajulun ala wajhihi athar da kushuwa ana haka je wani mutum ya shigo fuskar ka kana gani kaga gurbin alamar tsoron Allah alama ta tsoron Allah سيماهم في وجوههم من أثر السجود الذين هم في الصلاة مخاشعون wannan kushurin yana ratsa mutum ya bi ko ina fa kaji sai suka ce hada rajulun min ahli aljanna ana ganin sa wasu sahabbai suka ce wannan fada aljanna ne da kuke ganin sa fa salla raka'atayn yana shigo ya salla raka'a biyu idan ya shigo masallaci da tahiyatul masjid ko da jawada fihi ba sai ta kaita in daga dawa to ake ka shigo musamman mutum ya shigo ana karatu ko na abu yau ka ga yin shigo zai je yadda mutum zai ga shi ba wanda zai duba ya ko zai karatu a bayyana ba sai wata kila ka je fatiha zalla duka kawai ya isa ya sallama sai ka kaita kamar da wanda ya zutar ana hudu ba shi ma haka ake bukata ba a san kai zuwa da ke ya za ka zauna ka saurari hudu ba to sai yake ya takaita a sun makara da wata bi ashuhu shi wannan kaisu bin ubad yace yana jin an faɗi wannan abu a kan sai yana fita jinibi fa kuntu bi nidi innaka hina dakhalta al-masjida ba wa Allah lokacin da ka shigo masallaci qalu mutanen ciki sun ce hadha rajulun min ahli janna wannan mutumin da aljanna kala sai ce wallahi ma yan bagi da ahadin an yaqula ma la ya'lam yake wallahi bai dace da mutum ya rika faɗa abin da bai sani ba in ji shi Abdullahi bin Salam bai dace mutane su rika faɗa abin da bai sani me kun ya kumbura bai rika ji kai ma ka samu labari a ji ba wannan magana amma dai ce bai dace mutane su rika faɗa abin da bai sani ba haka yake yake wa zawa hadithuka lima zaka yace kuma bari zan ga ma me yasa kike faɗa haka su wayannan bayan Allah yace ra'aytu ru'ya ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam yace zamanin annabi ne ne mafarki fa kasattuha alaihi naji na ga annabi wa ra'aytu ka anni fi rawdati yace sai naga naji na ga annabi cewa na ganni kamar a cikin wani dausayi zakara min sa'atiha wa qudratiha yace ya ambaci fadin dausayi da kuma koran da yake cikin dausayi wato kaga kore alama ce ta ne ni'ima saboda haka da koran da yake ciki akwai bishiyu na alaji kenan wasaha amudun min hadid a tsakiya kuma ga wani wato wata dirka wata dirka katuwa ta karfi asbaluhu fil ardi kasan da yana cikin kasa wa alahu fis sama saman ta kuma kai ka ce ya haɗe da sama saboda tsaho saman wannan amude yace bi alahu urwa amma a jikin sama kuma akwai wata igiya a daure fakila da wuce aka ce da shi irka yace a mafarkin sai aka ce hau aka ce wa Abdullahi bin Sada hau shi da ke to an kace ruqiya ayi hawa ta mutum a ruqiya shi ne didi walan nu'mina li ruqiyika ko kaga yawa hawa ta mutum to je ce kullu sai nace la astadiya ba zan iya ba a mafarkin ba da min sa ala haka ce wani kadiri min sa shine yani al-kadiri sai wani yaron gida ya zo yana zuwa yake farfa ya ji min halbi sai daga wato tufafi na ta baya kamar ka ce ya tuttuba shi ya zo ya tuttuba ta baya yace faraki su sai na hau hatta kuntu fi ala hadin na hau dan sama yace ba kasu bil urwa sai na rike wannan igiyar fakila lahu sai aka ce da shi istamtu to rike ta da kyau yace ba sai kanku ana ga mun wannan sai na barka to ka ga wannan alaka bukatun tabbiri to me faru yace wa inna halati yadi yace ina barka hannuna a rike da ikar ban sake ta ba da na barka ina rike da igiyar yace fa kasattu ala annabi yace ba shi da sauyi na je na ga annabi alaihi salatu wasallam bayan sallar asuba fakali sai annabi yace tilka rauda doga tafi ki kago wannan rauda da ka gani wannan daudan yace alisla da Allah yace fala ta mudunna illa wa antum tawaffani musliman musliman wa alhaqini to kai yanzu an tabbatar ma cewa a musulunci za ka mu kun san da Allah duba garin hadisin nan ko jiya da yau ina duba kawai me nufino musamman yau ina duba nan kai manya hadisin Allah ko huwa nace yanzu da wayancan mutane suka ce kowa ya yi bid'a to shi wannan hada Abdullahi bin Salam ba sai domin sun ta ba mutane uku da aka yi ko biyar ba shi a ciki to shi kuma annabi ya tabbatar masa da cewa a musulunci zai mutu ba kun ce wa'in da ba musulunci an ce a musulunci zai mutu me yasa ba ya samu yace to annabi ya ba shi alƙawarin cewa wannan al-islam musulunci kenan wa zalika al-amud wannan gishikin kuma amudi da yake ciki yace amudul islam ya cike musulunci wa tilka urwa wannan injiyar kuma sai da urwatul wusta bai da ji Allah yace a riko da ita balan ta mala ha to ji Allah ya ba shi tabbacin cewa zai rike da gobe za ta tsinke ba fa anta ala islam sai annabi yace akan musulunci za ka mutu hatta ka mutu za ka yi ta zama a musulunci ne har ka mutu ana abin da ya fi wannan nema ba a margari a nan nan ta ba kullum addu'a da kenan ba to Allah ya karɓo rai na ina musulmi ita ce addu'a annabawa Rabbi kad ataitani min al-mulk rabbana waj'alna muslimayn laka duka annabi Ibrahim bada annabi Isma'il Allah ta sanya mu zama muna musulmi gare ka annabi Yusuf shi ma zai dike ce kai komai abin da ya rage kawai ka dauki rai na annabi to shi ne yake cewa wa za ka rajul abdullahi bin salam yace to wannan bawan Allah shi ne abdullahi dan salam kaji abin da ya faru har yau da ya ba da labari ba cika bai sai kaji abin da ya faru shi ne ke ta faɗa wa yana abubuwa shi ma yanzu ne zai in ya ganke sai ga da aljanna yayi daidai ko bai bai domin annabi ne ya tabbatar da shi a kai man kamatin fadila wa fadilatun kai dalila matsayi da falala babba ga Abdullahi bin Salam na biyu ilmun alamun min alamin nubuwa babba alama ce daga alama annabta shine Abdullahi bin Salam cewa la yamutu shahidan wa qad waqa'a bi an mata ala zira'i kun ga wannan maganar ma da annabi yayi cewa ba a gaya masa cewa ba kai zai mutu amma ba jahili ba zai mutu akan shimfiɗar da amma a matsayin musulmi kuma haka aka yi eh to wannan shine sai Hassan bin Sabit ta ce mai zuwa insha Allah ta'ala Hassan ibn Sabit رضي الله عنه أول ما نقف على ديدي الله يبقى ملادسة أنا ممكن يقول لي الله ما يتركي يا جماعة إن شاء الله فهو كمر هو كان كما تعلم في أحكام الجنائز أحكام الجنائز من يولي وجه أقوى في أحكام الجنائز akwai watan ma da gujura kuke da kan wanti a kuke kuka ce ba shi wani kuma ki kuma bai bu bai buka a dubi uku ba mu gama littafin amma ba wata za a ga ba za zo a maganar mutuwa ko mutuwar nan biya da yi ana taba ta dole ba a san mai malam Muhammad ka ji malam Muhammad da dabara wai littafin ne ba a zo ya kare ka ji dabara bayan an gaya mun da ɗaya daga ciki ma'azam ma'azam cewa yi wai wa kamun jana'iz ne kore shi daga makaranta haka aka ce mu shi ba za a je a kamun jana'i ana da matsalar wai za a je a kamun jana'i a ta wala abdurrahman a wala abdurrahman ai mai unguwa ne ba ruwan da zama alaikwa ai na shi ne to Allah da ya da da tun mun gama littafi kuma mun gama wani za a sa na ƙarshen watan ce da tun an gama wannan kuma zai lokaci ya yi ramu gaisa Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da wanda kuka duk bukatun muna da gari Allah ka biya mana musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muke mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu dan uwan mu da ƴaƴan mu da yayye da kane da suka kauta hanya Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya dukkan wanda yake cikin kunci na rayuwa Allah ka yaye masa masu neman aiki da sana'a da kasuwanci Allah ka agaza mu muna roƙon Allah da sunayen su ta wa da sokun kan ka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa mu gaba da duniya lafiya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih hikmatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين